أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما بعد yan wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda da fara nasa ya ba mu iko ya kuma ba mu wato dama muka haɗu a wannan masallaci namu mai tarin albarka domin mu karanta darasi daga cikin darsun addinin musulunci a cikin tafsirin alkurani mai girma yadda aka saba to haka man kullum dai a cikin sha'anin ramadan eh mukan tunatar da juna maganar ramadan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu akan cewa idan wannan wata ya kama ku kama halaye masu kyau daga ciki akwai kyauta an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas ya yi kowane mutum kyauta kowane mutum da ka sani ya gama ya yi kyautar da bai kai annabi kyauta ba amma duk da aka yi ramadana ya zo sai ya ƙara to haka annabi yake ha kuma ya hore mu da kowannen mu ya yamu fadinta ai ka ji an ce wanda ya ba da abin mu da baki ga mai azumi za a rubuta masa ladan ya yi azumi idan ka kula da irin wannan ko abu ne wanda za ka yi dan kankani ka samu mai yawa balle kuma an kai mai yawa ne in dai da sarari musamman a ramadanin nan bai kamata kullum a ce abin da kai bude baki ka cinye kayan ka ba bai kamata ba in ka dan sai da binnai da zamu ya hana ka zamu kamar dan naira ashirin ko na naira hamsin a saman wanda za ka cire iyalin shi da ashirin nan ko na hamsin nan sai a bai wani yan kowa zai samu dan tuna ɗaya ɗaya na abincin da kuka raba da magariba da yana samu tsarin filin daya a kayi zai ana mika mai babu akalla zai ga kullum mutum ɗaya biyun nan kana da ladan alimin su to a irin wannan ne fa wannan hoban in aka yi kawai tsaye wajen a cikin wanda kai an samu wanda ba su kai labari ba sai an je can gaba babu za a buke ga za a cika ce gurbin su da wannan sai an yi alika kaga an samu nasara wanda ba da da wannan din ba da ka je da addini wanda yake bai cika ba to kaga anan za a samu matsala domin wanda Allah ya ce rufa sa'imin akwai mai azumi fa da yawa laysa lahu min jami illa zuwa wal adab babu abin da ya samu a azumin illa yawa kadai da kishiwa zamu kaga duk wanda irin wannan nan bai azumi ba annabi shi bai da komi illa yunwa da kishiwa kaga wannan ke annabi ya ce wa mallame da aqawlan zuri wal amal bihi wa laysa lillahi hajatu fi an yada da amahu wa sharab duk mutumin da bai daina ƙarya ba ana azumi ko kuma bai daina amfani da karya ba ana azumi to babu ruwan Allah Allah bai da bukata fi ayyada da amahu wa jaraba cikin mutumin ya bar abincinsa da abinsa da ba ce azumi ba ya kare cikin mutumin nan ya bar ci ya bar sha to ba ruwan Allah eh wannan rashin cin da rashin zan babu ruwan Allah ga irin waɗannan duka matsaloli ne da za a ce a yanzu a bakuna masu azumi ga wani don saboda kada su lalata azumin gaba ki daya Allah ya ce a yi ga wani abu babban abu ne wanda za a dinga kulawa a dinga gyara ko mu ce gyare-gyare ma ake ilhasa da ma zo ake azumi ayyukokin alkhairi a kankara a kayan abin da ake yi wannan kenan shi ne amfanin azumin kenan kuma alayi adam kun ji dai cewar mai kokonto albishir ya ji ko ba ya kame bakin da kuma lokacin cin abincinsa ya wuce mai kokonto rana ta ba da kowa ya kame bakin da lokacin shan ruwa bai yi ba da saura da ya yi da ba zai wannan kokonto to idan jira in ba haka ba yana sa wani wa bakin a wannan lokacin kawai shi kiran bawu babu saboda haka idan ka kula haka abu yake tafiya cikin addini ai kana ko a sallah da na ce raka da da zuciya ta kada ina ana neman nan da da gadin nan ko da ke zuwa a can da dawa ma dai wannan farin maki na gaki dan daya zuciya ta rawara ta rawara sai ta ce maka a cikin sallar da kake yi sai raka a biyu sai gugu kawai daga nan ma salata na raka a daga yi haka kawai tun da ba gano ba salata na hudu kai ko da hukun ne kuma ta na biyu kuma sai an shiga raka don sai kasa jira ba a biyu to balantana kana hukun da rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba ka ci abinci yana ba ta asali kun ji kome kurkurar baki ruwa ya wuce wanda ya rama wannan yawwa ya rama wannan mai dan ɗanɗana gishiri ko wani abun zaƙi ya siya aiki ko bai ba in ya wuce ya zura kokoro azumin ya warga ne na rasa shi ma ya mayar da wani a madadinsa mace mai azumi rana ta kusa faɗuwa kawai al'ada ya zo mata walau bai da adadin ko da bai wuce kallo ne ne ba in dai an tabbata al'adar ya riga faduwa rana to an lera da ya zobe sai dai an mayar da shi daga baya amma shi wannan ya warga ne irin waɗannan irin waɗannan akula akula saboda kada a mutum ji lahira ibada ba da shi ba a samu matsala da ita ubangiji ya taimake mu wannan sura da zai kan zata mu sura ta kisan annabawa jiya mun kwana a kisa da kibiru wanda an ji masa kibiru saboda ya yi Allah alamuni na yin azumi iyayen sa ga baki daya da tsayawa kwana sallah iya rayuwarsa ga baki daya da kuma cewar kullum aikin da shari'a wa mutane kuma yau Allah alƙawari ba zai fushi da bayan Allah ba shi ne iblis ne kuma da ya yi fushi da ni iblis kuma ni ma ba Allah ne shi ne in zo zai ɗanyi bacci shi ne zai zaɓe shi shi wanda tuju ne wanda aka zalunce shi shi talaka ne mai rauni an cutar da shi an yi kaza kaza ya zo ka kara ya farkar da shi aka zalunce to amma ya ci alƙawarin gaba ke daya bai wuce ba kuma a wani ƙawarin an ce annabi a wani ƙawarin an ce malami ne da wanda ake ba a kan annabi da kuma ya ga shi ma alƙawarin an ce annabi ne a wani ba ce ba annabi ba ne a shi malami ne kurin masani wanda Allah ba shi sani yanzu ya mata aji a kan ƙetar wato annabi zuwa da kurin mata Allah ce wa kurka an mata ya rasu da mai zannuni ma'abosun nun sunan kibin da ya haɗe shi kenan sahibar hudu ma abokin kibi wa huwa yunus ibn matta shine yunus dan matta shi ya yi zamani kusan zamanin annabi zakar yawo shi kuma garin su da annabi zakar yawo da shi mutumin kudu ne annabi zakar yawo alaihi salam aka umarce shi da za a yi kamar za a biya aiko wani mai kama da haka na zamo waɗanda suka fi kowa ibada a birnin kudu amma ana zuwa zaɓi mutum dubu wanda a zagaya a zaɓi wuri a kudin can su dubun na su kowa ya dagiya a ibada da aka tace aka zaɓa aka tantance sai aka zaɓo yana cikin dubun yana cikin shi a nan yanzu daga mai mamaki a zauta ba iya cikin dubun sai aka yi zuwa a cikin wannan dubu a zafi ɗari wanda sun fi tsawon ɗari zarar ƙoƙarin ibada a sa'adar rayuwa aka tankaɗe aka rere aka ce mutum ɗari daga cikin dubu aka zawo annabi yunus da iya cikin ɗarin aka jado a cikin ɗarin allah ce a tantance a fi da goma a ɗarin aka tace goma yana ciki sai allah ya jado annabi na karyawo ya tashi mutanen nan guda goma ya fi da wani ibada a duba wannan a duba wannan kowa a cikin abubuwan da yake wa Allah aka yi wannan yanzu da shi aka je shi sai Allah ya ba shi annabta ya je wani gari da ake kira sa na yi na'awa ya je ya yi musu wa'azi ya da sakon Allah annabi Yunus alaihi salam ya tashi da yaran guda biyu da ya kamar da bai durusu sunni ya fada an ce ya je da yara biyu da ayansa kuma da mai ɗakin sa ya kama wa mutanen garin duk an nani suka ce kawai wannan magana ba gaskiya bane kariya ne ba sai da ba yayyayi suka ce kawai ba sai da ba sai aka ce ya tarar da su idan ba su yarda ba washe gari suka lace baki in ba su yarda ba washe gari suka lace baki in ba su yarda ba washe gari a yadar wuta a garin kaga aiki ya shiga a nan yunusa ya kuma bayan gari can da mazaukin da yake da mai ɗakinsa da yaran da yana jiran Allah to shi kenan washe gari duka ta haifaki to shi da yake waje zai san me ya faru a gari ta ga bai sani ba washe gari duka ta haifaki duk da zai haka yi ba washe gari shi ana mahallin wuta zai ba mu garin dukkanin suka yi saranta kan ba mu har mai ko daya gaba ɗaya garin suka musulunta to ibilis ne ji bakin ciki ya ce ai ba a taɓa duni ma musulun ba a kai kodai ba ta yara a idan gari da an na duka yanzu ko gurgurmi ba a bar maza ba yi da wannan imanin gari sai ya bata shi ina da imani ya kai ba a karatu ba to ba zai bari annabin ya karanta da garin ba zai tarwada abu ya wada abu maza ibin da ya zama wani dattijo in ka kalle shi ka gaba ba sosai yadda bayan gari yadda wajen annabi yunusa aka gaisa ya ba shi girmansa na malam shi ma ya ba shi girmansa na dattijo aka tattauna ya ce malam kai ne mai wa'azi ce ni ne mai wa'azi kai ce mana wa'azi kwana na gari ne ce ni ne to ya ce duka ya malam akwai abin da baka sani ba a garin nan kayan garin ne to ba a karya da ni domin duk wanda ya faɗa mana magana ba gaskiya ba gari nan to yanka a haji hukuncin sa ke nan a yanka kai ka zo kai wani a gari kace wa ne gari mika ala sai baki in ba a yadda ba kuma ba a yadda ba ba kai bakin ba kace wa ne gari za ta baki ba a yadda ba kuma ba ta bakin ba kace ka ne gari za a yi hadin wuta ba a yadda ba kuma ba a yi wutan ba ai yau ne za a yi hadin wuta ina wutan a gari ya ba mu dauki ni mun mutan gari sun yanki ba hukunci yanka da abu da za su yanka ka to ni na kai ba ko ne baka san halin gari ba ita a rabu wannan sanar maka ya kamata haka nan yawa ya dan sai da jikin ka to shi kenan su mutanen gari sun yi imani suka ce to mu je mu nemo annabin nan namu yanzu ya karanta da mu ya koya mana dokokin Allah yanzu mun yarda Allah shi ne ubangijin to da mu duk mun karya ba za mu wada kowa bai Allah to a kira annabin ya zo ya koya mana ya ake yi wa Allah bauta jama'a ba na wasa ba an ce a garin da doron nazarin Qur'ani mutum dubu ɗari da wani abu amma masana tausayi suka ce na wani abu na sama mutum dubu talatin saboda aka yawa halarci mutum dubu dari da dubu talatin a barci sun amsa ko dai ba wanda bai amsa ba ai ga gara tana taro wanda wani annabin ayyar su ma da wuce na mutum biyu ba wani na mutum uku amma shi ka duba duk wannan mutane duk na sani da ya hangi mutane ga su can sun zo roshi a guje yace sai tun da sai da so wannan ya ce fa ana ne wanda za a yanka sai dole sai ya gudu sai ya gudu abin nan ya je bakin kogi na bahararun din nan sai ya tura yaran su guda biyu kawo muku kwale-kwale ya za a aron fada ma kenan ku hau su an kawo kwale-kwale in ka tafi tuyar da shi ya zubar da yayan a ruwa suka zumi to abu ya ɓaci da kamo wani matar da hau tana hawa ga abin ya hau zai jirga da tura jirgin gaba jirgi ne zai da kalle kiwon da ita ita ma ta zurga ya sauran shida ko babu abin hawa bayan ga mutane sun dawo a guje an ce shi za a yanka Allah Akbar to shi da su ma mazani hawa hawa ne ai kaga annai musa sai da aka taho da shi fir'auna ya kuntata shi ya tara mutane duba dubai da makamai ya ce a jiya kisa annai musa a cire mana kayan kuma an zama ya aikata tun da ya kai mutane dubai an gani aka ɗauki kayan yaji a nan musa ya gudu da mutanensa ala da tsari suka zo bakin koke suka ɗaya ɗaya maliya ba ba shi guwa ne za ba baya ga dubban mutane gaban maliya a nan musa yana da wani abunsa ƙala ta abu mutu ina da mutarsu almajiran suka yi yau ta mu ta ƙare an sami mu ƙala kallace ba sami mu ba inda mai irin bi da adili yace ina tare da al'ala ya zai da eh to kaga akwai bambanci saboda kuma da matsayin sa annabi Yunus alayhi salam yana cikin wannan tsantsari sai ga roba ko bai da kuko sai musu jawabi shi madabi ne amma bai da kuɗi an ka taimaka mana kuka ji malam ka hau sai ya hau shi kenan sai duka da bilisi wannan mutane zargon ba har kogi ba daga kowa ba aka koma shi kuma ana shiga jirgi ba malar jirgi ba sai ya abin nan ba allah ya ce in za haɓa mu gabi ban lokacin da ya tafi da fushi ya kawo ga mutanensa ai ga gabana alaihim ya fushi da su mimma qada minhu saboda abin da dandana daga mutanansa sai ya fide ya tafi walam yuzan lahu fi dalika ba a yi izinin fitar ba ya fita shi ne laifin a wurin Allah don mai ya fita ba a ce da sai ya zauna kurum da sai ya zauna kurum wannan alan na kadira alai Allah ya ce ya yi tsammanin ba za mu iyar ba a kansa ai ma'ana a na ɗabi'a ne ba za mu hukunta shi ba bima karena da abin da muka hukunta min abdihi wal nakuti daure shi da muka yin nan a cikin kifi bai dan ma'ana da mu ba haka banji Allah eh aunu riga alaihi bi zalika ko za mu kuntata akan haka bai dan ma'ana ba ana cikin tafiya a jirgi ai da an jira ko an bar wannan mutane masu yankan nan kawai jirgi kuma yana biyar zubi direbobin jirgi suka duduba suka auna ba su gano wani laifi ko wani dalilin da zai sa jirgi ya lala ya halaka da mutane ba to an ce a zamaninsu in matar aure sai ya bi ta mutu ɗakin ta ba izinin mijinta to in ta hau dabba ma dabba ta kada ita in ta hau jirgi jirgin ya lume da ita haka ɗa in ya gudu ubansa ko ya nufi wasa ban sani ba shi ma haka za a yi mata bawa ne da mai gidan da bai sani ba shi ma haka za a yi mata ba fadin ne da sarki bai sani ba shi ma haka yake za mata to da ya ga ce to wannan jirgin ba akwai wanda ya gudu akwai wanda ya fito babu izini ya fada kawai ya fara a ruwa magana ta ƙari tsam to ana ga wata malam ko gudun nan kana ta gaba da balle wata kogin bundin teku ne kowa ke shirka kawai mutanen jirgi suka ce kuri'a za ta bayyana da shi sai aka ji da ai kuri'a ne ka ya mota kanta kai malam mai suna ya ka fara suna sai a rubuta kanta a cikin rike wannan kai ma ya suna ya fara suna a rubuta suna a fashi a takarda ya ga ya go takarda kamar rasid a cikin rike sai da aka gaba duka aka ji da kowa ya take takarda mai sunansa a jiki a ajiye haka wato ana kallon sunanka eh suka ce to Allah yadda muke zage dutse a roturum ya lume kada duk mutumin da jirgin zai rike don shi Allah ga za in ya zage takarda da sunan a ruwa ya zama kamar ya saka dutse kowa zai ka daga daga ta a kan ruwa kafin kowa ga annabi yusuf na nage wa tsulun kawai daga dade ciki da ya amma na kawo hada mu da ke tsada mu jama'a na halaka saboda haka to ka ga gashi shi ne ne bai da abokin tafiya shi tafiyar da shi ne ne ga bai da goyon baya don bai da abokin tafiya sannan kuma ya kuɗi ba da Allah ya gaji gani in biya kuɗi ba babbai da abokin da ja ko ba da ja ka zama ba da kashin da ba an ya ka zama da mana babban wanda wanda aika aikan da kai ka zo ka kawo mana jiri ba to ba ɗan ruwa ko mu wurga ka kawai annabi yunusa ya tashi ya zo bakin jirgi zai fara shi shi wannan kili mai suna nutsin sai wanda ne bakin zalafa ce ce akan nan eh yana jin ya faru ya haɗi sai ya fara fada ya koma ta wancan gefe sai kibin ya yi zariya ya daga ha a nau'u kibi ya ce ko ka fado da lome ko da lome jirgin duka da yake da hudun da dai mutane sun taimaka mata ya kamata don ta kuma ne ba sai ya haku da fada yana gani taram kai kifi ne daga ranka ne ba wasu yi koto ba sai sabe su ka to dai Allah ya gargaɗe shi din yace ba abinci na baka ba eh don abubuwa masu hadi hadiyan nan duk abin da suka hadi kakka ga shi ya kakka shi za ka taɓa ganin abu ya raya a cikin abin da aka hadiya ba ko irin su hadiyar mai da sauran ana hadiya abu ne zai mutu Allah ce to ba abinci aka ba shi ba bali ya haɗe kai inda yake tara abinci ta ga ya rufe Allah ce ba shi muka baka ba mun yi niyya ne yan kuku ne za mu daure ya wuri shi kenan kibi ya bundu ma ya tafi awon da shi ko ya haɗe shi amma bai kakkarya shi ba ya da shi Allah ya shi wani rajin zulmat sai ya kira a cikin taron duhu akwai zulmatin laili duhun dare don abin ya faru cikin dare wa zulmatul bahari ga duhun kogi tunda a can cikin kasan kogi gini Idris ga duhun kogi duhun kogi yawa ga duhun dare ga duhun kogi wa zulmatul badar lukuti ga duhun cikin kifi kuma sai yau Allah da bi an ji duk harkar ruwa ta ji wannan karanta bihin ba irin na ta bane ga abin da yake cewa Allah ya la ilaha illa subhan dan ne gundu min zalimin yace Allah ba wanda ake bautawa sai kai Allah ka alkaka ni kuma nan na daga azalimu na da cikai na bi da hali mai na kaumi na daga alkadan mutane na bi da izinin ba izini Allah ce ba ta jamla da mu sai muka auza masa roƙon nan wani ce na muka tsere da shi minaran ganmi daga bakin ciki bitilkar kalima da wannan kalmomi da ya faɗa su ne sanadi bayan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake cikin bakin ciki wato damuwa yake so Allah ɗauke damuwa ko jinya ne a jikinsa ko jiniya a jikin wani da ko yin ɗan abin da ya taɓa munna wanda ba a rasa ba fama da yau eh a buga a gamar a buga yamma abubuwa su ki haɓa ai duka manyan abubuwa ne da duk wani abin da yake sha wa ɗan adam gaba to iya gane da wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to 41 musamman kusa da alfijiri to Allah zai karba masa to yanzu ba lokacin abin daidai yadda ake tahurdin nan ba tahurdin wanda ya makara ba tahurdin masu zahur da wuri su da wannan lokacin shi ne lokacin tsari lokaci ne wanda Allah ya jawo wani yanzu alifa a alamu ina mai san ɗaukaka a ɗaukaka shi wa wani yanzu gani ba a gana ina mai san wadata da ba shi wa man yata ala wa alimahu ina me zan kace bashi wa man yata gabe ba aka fa'adul lahu ina me zan gafara ka farka masa eh mun goma a tabbaci kamar da gare da gare kai ne eh da abaga to yanzu idan ana za a yi kirdadin wannan lokacin da a yi addu'a galibi ka farka sai ga lokacin bai ba in ka dan goma barka dan miƙe je kai bacci ka wuce gurbi yawanci aka yi kuskuren wurin annaba ma suna kirdarin wurin da addu'a ko annabi ya kuma da ya yana duka abin da suka yi na aka kuma yi ba kuma daga baya da suka ce ba ban su shi ya kuma kenan ya nema musu kafa idan kuma ne sai lokaci ya yi sai ya haɗa biyu ya bari ne da wannan lokacin ya zo wannan lokacin ma ya jira sai na daren juma'a ya riga bari gobe juma'a yau sai ya tattari daidai wannan lokacin bai ji Allah ka yaje wa yayana sai Allah ya yaje wa yayana suka ta aifan annabawa daga abin da suka yi maimakon kari na muzu hankali suka yi ta aifan annabawa annabi dubu da yayan da jikokin jikokin annabi abubuwa to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da fa'ida na yin wannan addu'a ga abin da ya damu mutum ko bukatar sa daidai kusan alfijir amma alfijir bai yi ba lokacin sa'ari lokacin daɗin bacin ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin arba'in da ɗaya a wasu ruwaya suka ce in lokacin yayi to mutum zai yi sujada in yau Allah su jira don shi ma annan yunusan ai su jira ya a cikin cikin kifin sai da ya su jira a cikin ce wannan addu'a da ya kai ma ka yi su jira sai ka fi ka manunjar ka ɗaya haka ka yi ishara wato nuni da ita sauran ka raɗe su sai ka dinga lissafa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi ka yi arba'in da ɗaya to shi ka gaya Allah abu ne da to Allah zai yi wannan abu shi annabi yunusa a cikin surar ya kadiri ya kadiri din sunan itacen da Allah ya tarar yanzu yanzu ne kuma ya girma yanzu yanzu ya masa inuwa bayan gibin ya har da shi shi ne ya gari shi ne surar gaba daya aka yi masa lakami da wannan saboda gargaji wai ya dan gudu ka ce ko karami ne shi ma wurin babba ne annabi ya hana ma a rena shi ya ce ko ni kar ku ce na bi in ji manzon eh don ka muka yawo da kai wani ba eh ga ta nan ga ta ne da abin yawa ne ba amma ya ga koma baya ai gaji ba karami ba ne an ce a birnin kudus garin ibada garin annaba a yi zaɓe mutum dubu masu ibada yana ciki in iya na aka waje ma kawai ya kai balle a dubu aka zaɓi ɗari idan iya cikin ɗarin in iya na aka waje ma ya taka ya fita a ɗarin kuma an zaɓi goma a goma kuma ci ne ko ba waje a nan zaɓi ba ƙarfi ba ne to ga an nauta kuma da aka waje to wannan kenan to amma cikin da gari ne Allah zai ya ce ولولا انه كان من المسبحين لم يجد برني الى يوم يبعثون ba don dai shi wato dama can kafin hakan da faru aikin da kiritin bidiyo Allah ba Allah shi da ainihin na kulle shi nan a cikin kifi zan bar shi haka eh ba za a matar da kifin ba shi ma kuma ba za a matar da shi ba lallabe shi da aka yi zauna yi matsali a cikin cikin kibi ila yau mai yubu a suna yau kiyama suna yi wurin ga wasu dubi daga can to amma suna mai yawan dalbiyi ne kuma ga shi ya shiga wani yanayi kuma ya yi dalbiyi to sai allah ya bi da shi to haka ake zo mu zama masu kyauta saboda allah masu sadaka saboda allah masu istighfari saboda allah su abubuwa a ci fama ran da baka ji ne a ne kana a kiran Allah Allah ai kin ga Allah maka abin ka kira maka ai wani ba Allah wata rana mutumin dimarkal ne yana hayan alfadari da alfadari yake haya eh yake a sama idan za ka je wani gari zai dora ga kan alfadari kuma eh ya kai ga abiya haka yake sana'a sai wani mutumin ya zo same shi yace masa to malam ka dora ni ma akwai garin da za a kai ya zo hau idan za kai ni gari ka za ji da mutu ya dora shi a kan alfadari suka dinga tafiya sun shiga cikin jeji a yi za a fara wasa ba sai hanya ta yi mararraba wannan hanya mai yawan samun mutane wannan hanya ba yawan samun mutane shi wannan wanda aka ɗauka sai ya nuna inda ba samun mutane ya ce a bi ta nan ya alfadar ya ce masa malam a ga inda jama'a ke bi kai kuma ka ce mu bisa nan ya ce malam kai ta dauki ga haya zuwa garinmu kai ka san garinmu ko ni ka san garinmu ya kai ne ka zuwa nan ne hanyar mu sai sai suka bi da suka ƙara yin nisa da mararraba kaga sun yi nisa da mutum mutane sai ya ce to malam kwanan gaba ya ƙare ya gaya mai alfadari ya yi wajen jama'ar ka ji tsoron Allah ka ji ƙara mummunan magana ta gida ka ji tsoron Allah ya ji hawa mara ni yi ki tsoron ji tsoron Allah da ni mai tsoron Allah ne da na jiran ka ne ka da ina tsoron Allah zan ɗauko ka da kayan ka da garin ku da kawo ka jeji a majalan kashe ka ai mu kana tsoron Allah ka gaya mai tsoron Allah ba ni ba a'a mara abu ne kamar wasa abu ya zama gaskiya mai almatar jiru ma nan daya akwai yan kuɗa da ya aljihuna da wannan almadari nawa duk na baka ikala ya dare na to kai kuma ka bani mamaki da kuɗaɗenka da almadarinka in na kashe ka na waye ina zaman na kashe ka tun nawa ne ya wanzu ai abu nawa kake bani nawa ne kake bani ba wai wani abu ka bani na banza don iyali ka wannan abu ne wanda yanzu a mallaki na su tunda kake kanan to da ya ga lalle mutumin nan ba abun ba zai kyau ba sai ya ara ana kare kare ya ara mata suka sun kuwa cikin daji suka da zuba kudu haba wannan dan bashi ya zama da daji mana ni ya bude mana kudu idan goci sai ya ba mana karka wani ga wani an ce kwanan ka ya kare kana da wani kudu a jiki kana tsalle to shi ke yanzu ka da bara ba sai ya roƙo ya roƙi alfarma gudala kamun alfarma mana misal a raka a biyu ne zama na yi ban fara duniya da makarantar aiki na a duniya sai su doka yi kai ɗaya da jirgin ya kinza ya yi komai ya yi biya ya ce allahu akbar sai ji duk abin da ake karantawa a duniya ya bata mana to wanda za ka ce da ka'idar za a yanka to allah ne za a iya karantawa duk abin da ya sanya karatu ko da fatiha ne a kayan babu amma wata aya da yake yawan yau allah bauta da ita kawai zai ga aya ta zo amma ba ita yi niyyar karantawa ba bai shi da bai tuno ba komai ba ba karanta sai dai ya ji bakinsa yana cewa amma yujibul mudarra ila da abu wane ne ne yake an sawa mutumin da ya shiga da tura ya mafi ya bukatu in ya kira shi wa ainihin yin wannan aikin kada aya ta hudu wani aiki a ina ma Allah ko haka ya Allah ne mai haka to akwai Allah da Allah ka ce babu ka abu ne tuno bakin da ya faɗa ke baki yana faɗa sai ya ci tsarin takobi an tsare kayan wannan wannan farawo farawo ya zubi kawai ya duba baya ga wani mahari irin manyan ma'arsan nan masu haka ya tsara kayan wannan farawa ya ce masa daga ina ba na yace ina ruwanka ba dai ka gina ba kuma an dafa maka da aiki ke nan magana a kari sai ya roƙi abin da zai gani da abin ya magana a kari to ga ga farar ranar karin kiran Allah karin tsaro Allah karin da abubuwoyi ta arzam ila lafiyar a tsarin ji manzon Allah sanda babu damuwa a kan ka san kai na Allah ne kai ba wa Allah ne ya ruga mishi da duk da kake cikin tsarin Allah da kai ka ga wanne ran da kake cikin tsarin Allah zai yi maka babu ran tsanani na farko da zai taba samun ka kamar rabin mutum za a cire mazarar bayan nan babu wani rinki da tsanani kamar da za ka fara yini a kabari ko kuma abin ne ka da yamma ka fara kwana ba ka taba kwana a can ba sai ka gara na Allah da shi wannan bawa nawa can da bai da damuwa a duniya ya san ni ne ubangijinsa yanzu kuma ya shiga cikin wani abu wanda duk wani nasa ba zai zo na yi amfani ba to yau ni ne nasa mana hata tambayoyin da ake rana ba wallahi wani Allah ne yake da mana ko ce kun aka tambaye shi ko kuma duk abin da aka tambaye shi Allah ne bai cewa kace kaza ne amsa to da Allah ko wanda ya sani ke baka sadar amsa ya balle wanda Allah yake bai amsa Allah ne yake bada amsa kace kaza zai ka ga azira don haka mu zama masu haka to ga ji wata aya dai ana karanta ta a roƙi ubangiji wato la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin idan annabi yunus da ya karanta Allah ya fa da jamna da ku sai muka amsa masa wa najaynahu min al-ghami muka tsere da shi daga bakin ciki kada akwai damuwa akwai damuwa ga damu ana neman mutu a kashi ga shi ruwa ma da abu a ce kada aka lori ko jirgin ne ya fashe aka lume ai da damuwa balle kana gani a kai din gaba da kai da ka gani malam waka zalika irin haka kama na ce na da muka tsere da shi nan alashin nunjin mumini haka muke tsere da mumini min karbishin daga bakin cikinsu idan ta gazu bina da'ina idan sun nemi taimakonmu suka rufe mu saboda haka ba zama zuwa roƙon Allah wa damuwa ka abin damuwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ga ba labarin wasu mutane guda ya ce salatu na farin in ma kana kaunar ku ya ki gata albarkamin ku aka yi sun ji masu hana su uku suka bi da wani balaguro suna tafiya suna tafiya ne dare ya rika da su sai suka ga wani kogon dutse suka je domin shiga sai suka shiga a wani kawai da hanci ana ruwa ne shiga suka fashe dare yayi kawai ana ta ruwa malam duna sai ya cike kogon na wasu ya daga haka sai ya cike kogon ya rufe kogon jirin kai wa kashe an taba yin wani lokaci ko wani gurbin da mai ya taba shiga ba suka yi duba suka ce da yara kenan aka yi babu abin da za a nan illa haka Allah ya zo nan ne kabarin mu tunda nan da ya kai kuka ma ba mani ne ba in ga akwai ma ba mani ne ba ba ka da yadda za ka kawai nan ne kabarin kun ga tukuna da za a iya budewa ba to ba san da mu ba da za a iya dagawa a bude to ba san da mu ba to wa za mu gawa a zo a bude ko da ya babu nan ne nan ne kawarin mu sai dai ya ce a a lahira ma da ake fitan mutane to ba haka banza ba akan samu silar wani abu ko min karatu da wanda ka yi saboda Allah tsoron Allah ne za ka yi abu sai Allah ya ninninka abu zai da wata rake ko Allah ya jera ka da shi ko ya sa wata cikin bayin da su jira da kai ya ce don haka in kun san lalle lalle a rayuwa ta wuce baya akwai wani abu da kuka yi saboda girman Allah ko wada sai a roƙi Allah da abin Allah zai buri a ita sai dai ya sha to haka ne kai ka fara mana abin da kai tun da kai ne mai bamu shawara sai ka fara a to ya ce ni dai abin da na san na yi wa Allah kai saboda Allah ya ce ina da uwa ina da uba da iyalai amma ban taba samu abuna in fara mai matata ko ‘ya'yana sannan bai iyayena ce su taɓa yin haka idan na zo yadda zai na je wajen iyayena na ba su na na ɗauko namu wani da iyalina mu zo da yaran mu zo na mu ci yadda haka nake ya ce to wata rana na je in tatso nono in kawo shi za mu sha da daddare sai dabbobin suka waɗe ya yi shafi ko za ki ne tarwata abin kamun ya gano dabbobi ya taro ya hara hare ya tatso nono dare ya yi dare ya su yi bacci ya ce to sai na dawo da nono a kwarya sai na gari a yi na su yi bacci amma a ɗaki na yara na kuka sun ki bacci suna jin yunwa suna kuka uwar suna lallabin su ya ce na zo kofa ɗaki iyaye na na shuru na saurara ko zan yi motsi na yi kira inda ya zanci sun yi bacci sai na ce domin bacci ba haka ɗashe su yana bacci ba ba ba da ne ba na ce yanzu ni kuma idan na je ni da yaran nan masu kuka da iyali na muka sha za mu kwan a koshe iyaye na wannan farkawa ku ba su kuma su kwan da yunwa da ke zai na duna a wannan kuma ɗaki da ƙwarya ta ta nono ina jiran iyayen na wasu farka sai ba su nono su sha mu ko mu je mu sha namu eh duka yi dogon bacci kawai sai a fara haka shi mai tabo nono bai sha ba matar da ba ta sha ba yara masu kuka ba su sha ba iyaye masu baki su ma ba su sha ba a kwana ga gina ya ce Allah da hana kaina da hana matata da hana ‘ya'yana da nayi saboda iyayena Allah in don kai ne Allah kai ka don haka Allah yana roƙonka in don kai ne abu Allah ka bude mana kokon kawai dai Allah bude kokon kaga ran Allah yi ashe wata gagarumar hanya ce ta shiga aljanna kula da haƙoƙi da haƙoƙi na iyaye to amma ba irin wani abun da muke yi wani abin mata ne suke bin ƙarfin mu wani abin kuma girman kayi ne wani abin kuma hakan mutum yake zuwa a boko ka je ka samo abun ka nemo ka kawo wai ka zo ka miƙa matar ka du wai ta san uwarka ba ba uwarka bace ba fa uwarka ce ba in daga dama zai da juya abu da ba yawo da ce kai wa uwarka tun da kai shaka za ne kai baka san uwarka ba kai kaga zai samu matsala abin da nake so ka gane ba mutum ba halin da ya shiga na tausayi kamar ya mutu to ko mutuwa ka yi duk soyayyar idan ba da ta ka tafi ta auri wani ko za ta don kai ne idan ta ji can ta zuban can da kai za ta ce ga har daga mutu don ta ce yanzu dai za a to fasara abin ga har daga mutu da baka mutu ba da ba dai za a uwarka kuma yau da zama wannan garin dan da mutu don Allah malam ya kamata a gane wani ba hana ka mai mata da duk abin da ya dace ka bata ba balle yayanka amma ka kula da haƙƙin iyayenka idan ka samu abunka ka ɗiba wa iyayenka na su na su kuma kai da matan ku je ku kan yadda za su to wannan haka ake to wannan mutumin ka ji abin da ya tawassuli da shi in ji manzon Allah sai kogon ya buɗe amma don a ƙara mana ilimi sai goma sai ka nan da hanka amma dai an ga naman jira ga haske ga iska na shigowa ga kila za a ji magana wani inda zai zo wucewa ba koka ba nan dai jeji ya kai jeji ba sai suka ji daɗi suka ji in ɗaya ma akwai abin da ya yi ya sani shi ma ya fara sai dai ce lalle shi ma akwai abin da ya taɓa yi ya ce ya taɓa bada ƙodago wa mutane amma duk sun zo an yi ƙodago ɗayansu bai zo da wuri ba amma zai nuna zafinsa a aiki aka aiki daidai shi amma kuma bai zo da wuri ba ya ce da na zo biyan kuɗi ne na tauye kuɗinsa ya ce don da ka tauye kuɗina ya ce sai rashin bai zo da wuri ba shi za a sauya kudinsa ya ce domin ban ba shi kudin na cikakke ba ba zai gaba ba tun da aiki cikakke ba zai gaba ba ya yi dosi gina wani yare gina ka ya ce mutum zai yi hutu limiti da ya karfi ake sa ya ce ni kuma sai na shiga wurin Allah na ce mutum ya mu aiki cikakke da cinye haƙinsa sai na je na da irin dabba da na ce na yi marzan bashi kun ba shi kudin da cikakke ba same shi ba sai da ware kudin cikakke na zai a masa yadda ba ina kula masa da rika abin yanzu ya ce dabbar ta zama dukiya ta zama dabbobi aka samu tumaki da shanu da rakuma ya ce ni kuma sai na talauci na na ba da kuma sai ina masa ciwo da niyyar kafin mu haɗu ina shan nonon dabbobin ladan ciwo na yadda ta wadar ya muka haɗu mutumin ya zo baya da yadda yake ya garamai ka ya zo shi domaran na dawo ni ne mutumin da na ba ko da goje ka a kaza ka ba ni na rena na tafi yanzu na dawo duk abin da ya gabata ga ba ni duk abin da ka bari zan karba ya galamai da ya wahala sai ji duk garken nan naka ne ya ce malam ba ɗirgil ya kawo ni ba ka ba ni haƙƙin kore gona ya ce wallahi da za ka yi kaji kaji yadda ne dabba na da yan ta yi dalili ta zama wannan dukiya duk ta ka je babu gaji ɗaya da ya bi kayan da yake ya kowar dabbobin gaba ɗaya yadda zai abin sa ya ce allah ya ɗan tsoron ka ne wannan abu allah kai ka sani allah ka bude mana idan kai na yi sai allah ya ƙara bude gobe a ce ka ga duk wanda yake da haƙƙin wani cire haƙƙin nan a mayar da shi yakan kawo a samu yardar Allah ran da aka shiga dindi ko a duniya ko a kabari ko bayan an tashi kiyama sai ka ga abin ya yi amfani sai Allah ya bai wa wani cetonka don in kai fara da Allah sai ka ga makocinka ko malaminka ko babanka ko ɗan uwanka a bayi ceton mutum dubu a ce wannan duk za a kai rubuta ne amma dalilin da ya tafi da su aljanna sai a ba shi su a rubuce da suna sai a samu ba suna kai alaƙa ne manzan da zai rigo inda mu illa bi da Allah saboda haka a rika kula da wannan to kaga a ran wannan kaga ya irin alherin wannan na wanda garan da haƙƙinsa a cikin kayanka ka mayar mata in ka kasa mayarwa ka rike ya sai suka je do za a fita kuma sai gobe ya dan matsi a ga da da ne to wani kai maka yi malin ya ce to ni ma dai akwai abin da kawai yi ka na san don Allah ne amma bari gani ya ce akwai wata mace kuma yar babban ta ce kuma ita kadai ya fi zanta akan mutanen duniya duka ita kadai ba ya fi zanta akan mutanen duniya duka ya zo ya aure da kuma Allah ba shi sai wani ya aure ta eh shi kuma yana da zuciya ta aure talaka kuma da wula da zai ta aure talaka ga shi yar babban sa ga shi da kuɗi ga koyayya da yake mata ta kishi ta aure talaka sai wata shekara aka yi mani mutane suka rasa abin da za su ce yunwa tana a cita ta ce kai bari da jawo yan dan babban da neman buɗe abinci ta zo ta same shi daga shi sai ita sai allah ta roƙe shi a taimaka mata abu ya ce a shi ba har yanzu bai huce ba yana nan yin da shi eh in dai tana so ya taimaka to ita ma ta taimaka eh ke mara bukatar namiji eh da mace in an yi haka so zai ba ta buta ta ce ai abu ne wani Allah ba zo Allah hana ta koma mafi ya karu ta dawo ta sake roƙar da sake kawo wannan bukata ta ce Allah hana ta koma matsuwa ta karu ta sake dawo aure uku kawai ne yadda zai mata da yana na abu kasa sai da kai sa'ad da yadda zai ne gama iya cikinsa ga baki ɗaya sauran abin da Allah ya hana kadai sai ya ga yadda kasan wanda za a yanka kamar a danna mutum za a yanka kanan gaba da litta hankalina ya firgice gaba daya sai ga matan ta girgice gaba daya ta fita a hankalinta ya ce me ya same ki ke wannan abu ta ce i ina ga saboda mafi da babu da yunwa sun sa sun saba Allah sai na ce kai mace ma aka ji tsoron Allah balle ni namiji ai ya shiga tarko ba eh sai ya fita yana da gadon zamunta sai ya fita ya ce Allah ka hari ni ne da muka yi abu ba wani a wurin Allah ka kai ya bari kuma ya bata abin da take so ta tafi ya ce Allah ya dan kai da abin ka bude gogon sai gogon ya bude sai suka fita suka tafi abin ya ga ga sun shiga rijiya ma sun fita sau sun yi ta wasu ne da wani aikin da suka yi to aikin ba nan nan aka yi shi ba don lahira aka yi za a sami shi a lahira saboda haka jama'a sai mu kula da irin wannan ayyukoki domin irin wannan rana ko da ba wani jirgin da aka shiga a duniya a duniyar ya sa ba a gabanmu tun daga mutuwa suna a gabanmu ga sha'anin lahira duka suna na a gabanmu to Allah ya kiyaye to kaji ya annabi Yunus bin Mata Allah sai da aka tsayar da shi nan haka za a tsayar da mu'minai idan sun roƙi Allah sun nemi taimako na a wara ita gaɗe wa wata wuya na wani karya a aibin mutu wurin wata karya wa zakariya irnadi rabbahu نعم na'am إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا
Mm.
وكانوا لنا خاشعين
ubangiji subhanahu wata'ala a cikin jerin labarin annabawa da ake ba mu a wannan sura ta annabawa yace ya rasulullahi wa zkur zakariya ka ambata wa mutane labarin zakariya wa shi kuma ko na da shi shigo dai gasan baba ne annabi zakariya wa inda Allah ina da rabo yayin da ya kira ubangijinsa bai kauli ga abin da yake gaya wa Allah ya ce rabbi na ta zanne fadar wa da khairul warisi Allah a karka wanne ba ni da magaji Allah kai ne fiye mai gado duka a lokacin yana da shekara 120 mata tana da 99 ba aihuwa ya kalli abin da bani isra'ila suke a jihar addini idan wannan ya zama a bar a taura a hannunsu da akwai matsala Allah kamar dan da zai gaje ne ya gane ilimin yaku da annabta iyalan yaku Allah ka bani irin wannan da Allah ya ce ba da jimra da iya muka an muka a mata ba wa hamna da wai haya muka ba shi a haya wa na na da wai da wajen muka inganta masa ba a tarsa yanzu Allah bayan da can ma ba a karariya ce wato wadda ba ta aihuwa sannan ga a dufa kuma kawai sai ta aihu da haihuwar yaro yaro shekara ta uku da haihuwa aka ba shi annabi sai dai kuma abinda za a ji wanda bai bai daɗi ba bai gaji shi ba ya duk abinda ake so ya zama ya zama ya zama mai ilimi shi da tun ɗan shekara uku ke wa'adi aka ba shi annabta ga sani ga annabta sai dai mutan ganin zuwa kashe shi yana bai bar uban a duniya ba a uban bai bar shi a duniya ba sanadi na kai annabi a ya alayhi salam wata mata ne daga gidan sarki an ce ya sarkin ne mijinta ya mara sarki uku bayan sarki uku kuma ake zo a mayar ta ɗakinta sai aka za ka tambaye shi ya ce a mace in mijinta ya mara sarki uku bala ta hidu da gumin ba'adu hatta san ta zauja gairo bala ta halatta ba sai ta aure wani miji ya gaya mu to matar sarki ko yarinya ke ta fusata da za ya da wayar sarki zabo abin da ke da bukata sarki an ta aso mata a kasuwa ta ce ja ka mata kayan ya haya da jinin sa aka zo masallacin kudus aka samu annabi zakariya da ɗansa ya haya duka annabawa ne suna ta sallah a ciki aka yanka ya haya aka cire kayansa aka tara jinin da tasa aka kai mata a gidan sarki jinin ya zubuce a hannunsu ya zube a ƙasa ya rubuta aya fala ta gillu da kumin ba'adu hatta don gyara wajen gairo wannan ma damar hannu ga wancan mijin ba sai da aure ne jinin abin da ya zube ya rubuta kenan ya ƙi goguwa ya ƙi burnuwa ya ƙi kuma wankuwa ga kiran kawai kayan a yanke gangan da suna cin ramadan lati kayan ya yi magana in ji kayan ya jito wala ta gido da min ba'adu a zadar jihar wajen garo ba ta halatta ba zai ta a ruwa in ji kayan kayan ma'anar lati to daga nan shi kenan sai ikon allah ya sa ita wannan mata ɗan sarki wadda za a mai da auren nata sai Allah ya ce ƙasa ta kama ta eh galan mutum da wanda Allah ya sa ƙasa ta kama suna fa da yawa wala suna da yawa wani akan doki wanda kama kawai za a ce ya nufi kawai ya yi kamar ka luya kuki kawai ta kama lulluwa a ƙasa aka za bayan sarki su ciro ta aka lirke ana ja habba malai na ja suke rubewa ta ta zo rubewa ta zo kafara sai uwar mai za a cire mata kan yaya sai rike bayan zargi ku zare min kan yata a na wata kwabiya zare min kan yata kan ta rube duka gomman aje kayan da ganin kayan ina cire yata aka ɗauko takobi da gudu kafin ta lube aka fille kayan ana fille kayan sai ganga cikin kuma Allah ya fice shi waje ya wujar da shi a waje eh in an yi za a hada sai ga ga kawai ga kai ba da ma hada to wani abun sai ƙara kusantar da su mai ko su tuba sai duka za ka ɗaukan wani mataki na cewar aje a kashe annabi zakariya wannan abun shi ne sanadi da suka kashe annabi zakariya to kashe annabi zakariya wa ala gaba a cikin isra'i to kashe annabi zakariya annabi zakariya ya gudu ya shiga kogon bishiya bishiya ta rufe da shi iblis ya nuna musu inda ya shiga iblis ya zama wani oho ya nuna musu inda ya shiga ya ce ku tafi ku nemo zarto suka nemo zarto suka duba sai bin haram kare da suka yanka suka balla shi akwai wani jami'a da gaza kasa su lalle yayi wani ibn kazi ya rubuta a ciki ya ce a nan da ka yawo da zarto ya go iya yawan arumi haka kare da ya ji zaji Allah ce idan ya yi kuka sai Allah ya tashi duniya ya ji a in dai a kan ne kan Allah ya halaka bayan da ya yi shuru aka daga shi aka yanka shi a taron annabawa lokacin annabi Isra'ila da Miraji wanda Allah ya tambayi annabi Zakariyahu yace da Allah ya kaji ka roki Allah ya baka da kuma ya baka kalan wanda kake so an zo gaban ka a yanka don Allah lokacin ya gari ta a ina sallah ba ta zuwa hankali na yana gurin Allah to ka ji wannan ana sallah sai a mai da hankali gurin Allah haka ake ita bai sani ba hankalin da yana gurin Allah lokacin aka shigo masallaci aka yanka nan aka tafi da kayan to amma mu kai ka ga ba ba mu ima ka waiwaya nan kai haka kai haka Allah yake ji magana fa kai ne ba ka ji amma ya ce a gaya maka duk wanda ya haka a sallah ko ya kalata waya kake da shi wanda ya fili ka bar ne kake waiwayar da sai Allah ya ma wala wa kake da shi wanda ya fili muna ganawa da kai kana kallon sa kuma babban laifi ana sallah ana haka ana sallah ana haka to sake sake mu ma na zuci ma matsala ne a ji shi za a kan marce mu da jamfi don yadda ake zo an zo Allah kar a tuna kowa kar a tuna komai sai Allah duniya da rayuwa duk a wannan da su ba haka kai ba kace da nan da can duk ba ruwan ka sai Allah Allahu akbar to me ne kuma ka tuno kana ka tuno kana kuma ka ga je nan da ka kora da ikama ya dawo eh kana ikama shi ne ke gudu ba a tunji ikama to da ya gudu da ya ga kaya haka ka zuba da kowa ka ce sai ana sai dawo sai da hawa ne ka wani ne kan na aukara da haka yi ne abin da in ba a sallah kuta kuta wani wani zuciya ka sai su tabba ka tuna wannan ka in an yi wasa ma sai ka wata to yanzu ka arawa kai sai ka manta ba to haka sai idan muna tare da jama'a da yawa lokacin da kila zuciya ka ta tafi kila likotawa ta dawo ko kuma ba ta tafi ba tukuna mun samu dai zuciya mai dan jira mana wacce take kan Allah take tuna Allah to wannan ran aka ce a masallacin kam sai a samu dukkan wani lokacin gaba daya kamar matasa matasa ana tuna yan mata mu magidan ta magidan da tafar da mura su da sai abin da ya gagare mu kowa da abin da ya dame shi ana tuntunawa to sai Allah ya duba tsayi wanda aka yi saboda girman sa aka daidai da rauni jirgi ya yi mana to kaga amfanin sahu ke to anan da kar yawo ka ji yadda aka yi masa yaro yake Allah Allah ya amsa masa Allah ya bayi aya haya amma ka ji abin da suka yi masa Allah ya ce innahum lalle ne su ai man zikirin min al-anbiya tun daga farkon kisa ko da ya fara da Ibrahimu ne aka zo kallo amma a riga zuwa kuma nuhu ya riga yawa kano sun kasance in ji Allah yusari'una suna rige rige yubadiruna suna tsere tsere fil khairat cikin ayyukan alkhairi ata'ati na da'ar Allah waye da una na ragaban suna kiran mu in ji Allah suna tarokon mu ragaban don kwaɗayi fi rahmatina a cikin rahamar wa rahaba kuma suna tsoro in ji Allah min azabina daga azabar shi ne shi wa abu tijani rinlawa ta'ala an ya fito duk abin da ya faɗa wa mutane daga kaɗan daga cikin abin da manzo Allah ya faɗa mana na falalar ɗari kaza ya duka gaskiya ne ba magana a cikin ko ɗaya wanda ba gaskiya ba ya ce kuma kowa zai sa'ar da wannan alkhairi ya ce banda mutum ɗaya ce banda mutum ɗaya shi ka banda shi a to wane ne shehu mutum ɗaya ya ce wanda yake ji shi ya ji shi bai da matsala da Allah ya ce wala banda shi ya ce domin ba wani mutumin da yake da garanti a wurin Allah kamar manzannin Allah sai suka fi kowa jin tsoron kar Allah ya kacce kacce da su saboda haka ne ma suka samu damar bin kowa kiyaye dokar Allah kai kuma ina aka samu yin abin da aka dama saboda wani dalili babu jama'a sai a kiyaye ba wa qalu lana khashiina ala ji gaba dai annaba suna jin tsoron Allah mutawabiina suna kaskantar da kai ga Allah fi ibadatihim a cikin ibada ina ga lokaci ya ko yawa zama da aka jama'a ta Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da kakanninmu Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fada salatul fati kowa ya yi bukatun wani alkhairi Allah ya biya mana Allah ya mana marasa lafiyar mu Allah ya kunshi da wata mana zuwa wasu masu Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم